بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا جمعة 27 ga watan zulqa'ida hijira ta 1444 wanda ya daidai da 16 ga watan 6 miladiya ta 2023 wannan zawiya tamu zawiya shirin sheikh malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu wa rahmatul wasi'a inda za mu ci gaba da karatun littafin ashifa da tarihi ibn mustafa sallallahu alaihi wa sallam da za mu yau zama na 125 in Allah ya so ba manta ba muna cikin al-ismu talis kaso na uku daga cikin littafin nan da aka kasa shi kaso hudu to mun shiga kaso na uku wanda satin da ya wuce mun yi karanta muqaddima a cikin shi yau kuma za mu tashi bisa kan babi na harko albabul awal babi na harko shi ma ya tasu bil umuri diniyati wal kalami fi ismati nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa sa'ir al anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'in wannan babi zai bayani ne a cikin abinda a yake keɓantuwa da suna daga lamuran addini da kuma magana a cikin isma ta annabi mutsiya da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma sauran annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su baki ɗaya isma shine tsari na Allah wanda Allah yake baiwa annabawa wanda shine dalilin da ba ta yiwa a ce ba annabi ya saba ma Allah wa fi 16 faslan cikin wannan babin akwai fasali fasali har guda 16 to kamun mu shiga fasali kamun fasali na harko malam ya gabatar da wata shuhuda tamhidun shuhuda قال القاضي أبو الفضل وفقه الله القاضي إياد شيني بابا فضل الله يداتد دشي وتا نسخة رضي الله عنه wannan nuni na cewa waɗanda suka rubuto kamar rawaito littafin na ake da gare shi almajiran shi ne shi sa suke tara digi ko suke mai addu'a suna ce Allah ya datar da shi haka kuma duk wani musulmi ma na kirki zai mai addu'a saboda jan aikin da yayi kuma musamman cikin hidimar janibin annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqadi ya cewa ilam anna tsawari'a min at-taghayyurati wal afati ala ahadin bashari لا يخلو لا يخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد واختيار yace ka sani cewa abubuwa masu bijirarwa na daga wanda suke canje-canje ne a jikin ɗan adam ɗan adam yana cikin ɗabi'an mutum zai waro yana ƙarami yana girma yana ya kai bai da babu wani gashi a haɓashi a kwana biyu a ga gashi ya ware tawa ya kai yayi gashi baki koma ya ware zama mai cakuɗa tsakanin baki da fari a wani lokaci ya koma fari baki ɗaya hakan nan ya haro a tankwashe yana koyi zama ya iya zama ya iya rarrahe ya koyi tahiya yana tahiya girma ya kama ƙarfin shi kuma lokaci sai abin ya fara samun rauni da koma tahiyya kuma sai da kawa uku sai an gama da sanda a kai dai haka nan dai wa man nu'ammirhu nan kusu fil khalq ko nu nakisu fil khalq a wata riwaya wanda Allah ya ce wanda muka bashi tsawon rai to za mu sunkuyar da shi a halitta yanda yake ya nike kuma ya koma ya sunkuya sai ya koma kamar hali na karamin yaro to wannan shine tagayyurat yace ka sani cewa irin abubuwan da suke bijarwa na daga canje-canje da kuma walafati da cututtuka wanda suke bijirowa a bisa ɗaiɗaikun mutane a wannan baiwohinta a ce su ma waɗannan abubuwan su bijiro a bisa jikinsa mai tsarki ko a bisa a hawas ɗin shi hawas su ne abubuwan da mutum ke ji da su ni mun san ba ko mu da ake musu a hawasul khamsa akwai na zahiri su ne a hawasul khamsa wanda ake ji na zahiri da su akwai ji na kunne akwai jin ɗanɗano na harshe akwai jin ƙamshi na hanci akwai gani sannan akwai ji kuma na fata in kalla da baka shi to wannan abubuwan a wato abu irin wanda suke wannan cutuka da suke bijiro mai irin wannan hawasin bi ghairi kasrin ba tare da nihi ba yarin da zaɓi haka wannan abun sukan iya bijiro mutum hakan nan ba tare da ya nuwa ba ko ko ya zaɓa ka ba kal'amaradi tamkar rishin lahiya wal astami da kuma ciwuka au tattara bi kasirin waktiyarin ko ko wanda za su ke bijirowa ma da nufin mutum da zaɓin mutum wa kulluhu suna haqiqati amalun wa fi'lun dukan su a haƙiƙanin lamari wani aiki ne amalun da mutum zai aikata ko fi'lun ko wani aiki kamar irin yadda shayin wani motsi ne mutum zai duka dai haraka ce wani wani aiki ne walakin sai dai jara rasmul mashayikh bi tafsilihi ila thalathati anwa al'adan shehunai masana ya ta gudana a bisa rarrabe wannan abubuwan zuwa nau'uka guda uku aqdin bil qalbi abin ya kasance abin kudircewa ne a zuciya wa qawlin bil lisani ko ko abin na faɗa ne da harshe wa amalin bil jawari ko ko kasance abin aiki ne da gabai wa jami'ul bashari tadarwa alaihim al afat wa taghayyurat baki dai mutane wannan cututtukan da kuma canje-canzan nan suna bujiro musu بالاختيار وبغير الاختيار da zabin su ko ko ba tare da zabin su ba fi hadhihi alwujuhi kulliha a cikin wannan huskokin guda uku baki ɗayan su wan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya da mutu Allah sabata gare shi wa in kana miyal bashar ko da ma ya kasance daga cikin mutane yake wa yajuzu ala jibillati ma yajuzu ala jibillati albashar kuma yana halitta akan ɗabi'an shi abin da yake halitta akan ɗabi'an mutane faqad qamat albarahinul qati'atu to duk haka hujjoji wanda suke yankaku sun tsaya wa tammat kalimatul ijma'i ala khuruji anhu kuma kalima ta ijma'i ta haduwan maluma ta haduwa al'umma ta cika absa hutashi daga wayannan nan daga jerin mutane a cikin wannan abubuwan wa tanzihi an kasiri min al-afat kuma hujjoji da da da haduwan maluma ko al'umma duk sun tabbata absa tsarkake shi daga da yawa daga cikin wasu cutace-cutace allati taqawu ala ala al-ikhtiyari wa ala ghairi ikhtiyar wanda suke afkuwa akan mutane da zabin mutane koko ba da zabin su ba kama sanubayyinu insha Allah kamar inda zamu bayyana su insha in Allah ya so ta'ala madaukaki fi ma na atibihi min tafasil cikin abin da zamu zo da shi na daga rarrabewa al-fasl al-awwal fasali na farko حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته wannan fasali zai bayani a cikin hukuncin abinda zuciyan annabi sallallahu alaihi wasallam take kudircewa bayan annabta shi akwai wasu abubuwan da za ka ji ko a cikin qur'ani ka zaci an hida ma annabi haka sallallahu alaihi wasallam a wanda zai yi na farko ya tsammaci ko annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi shakku koko ba ta yi ba a ce zai a rayuwar shi zai iya shakku a cikin wani abu to shi ne irin wannan abubuwan da misali ne zai kai zai bayani wani fasali ilam ya ce kai sani manana Allah wa iyaka tawfiqahu Allah ya yi mana kyautan dacewan shi da mu da kai anna ma ta'allaka minhu bi tariqi tauhidi cewa abin da yake yara ta da gare shi ta hanyar tauhidi kadai ta Allah wal ilmi billahi wa sifatihi da ilimi na sanin Allah da sifofin Allah wal imani bihi da ibada gaskiya da shi wa bima uhiya ilayhi da kuma abin da aka yi mai wahayi aka yi wahayi zuwa gare shi fa ala ghayatil ma'rifati wuduhi al ilmi wal yaqin to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana akan matukar sani da bayyanawa da sanin abin da kuma yaqini akan shi in abin da shi wannan abubuwan da aka zana ne ba zancen wani shakku walintifa'u anil jali bishai'in min zalika haka anasarin yana kan korewar rishin sani da wani abu daga cikin waɗannan abubuwan da aka faɗi wa shaki da kokwanto awar rabi koko wato shakku awar rabi koko kokwanto fi a cikin shi wal ismatu min kulli ma yubadul ma'rifati badul ma'rifata bi zalika wal yaqin hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin cikar tsari daga dukkan wani abin da yake kishiyar sani ne da kuma a ce ya kasance kishiya ne ga yaqini hada ma waqa ijma'ul muslimina alai wannan shine abin da ijma'in musulmi haduwar kan musulmi ta hadu a kan shi dukan musulmi sai ittifaki cewa wannan abin da haka yake ولا يسيغ ولا يسيغ بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه haka ba ta ya inganta da hujjoji dai wanda suke a ware-ware ya kasance a cikin ƙudircewan annabawa ƙudirce-ƙudirce na annabawa abin da ke cikin zuciyarsu a samu siwahu kuma bayan wannan abin da aka faɗi wala yi utaradu ala haza bi qawli ibrahim alayhi salam kala bala walakin da ya kuma inna karbi to kaka ji an ce ba zai yi wa a ce annaba a ce suna shaku dangance da sanin Allah ko sifofi na Allah ko wani abin da ke imani ne a ce suna kokonta wannan bai taso ba to ce bai inganta ba ba ta yi wa mutum ka yi itiradi mutum ka yi gice da faɗar annabi ibrahim alaihi salam da ya ce قال بلا ليطمئن قلبي الله تبارك وتعالى إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى أنا إبراهيم يأتي مع الله تبارك وتعالى يا الله كبدا من يند ككي راية دمتتو sai Allah ya ce awalam tumi shin baka ba da gaskiya bane ba sai ce a bala walakin da kuma inna kalbi a na ba da gaskiya na na imani na san tabbat kana tare tare matattu amma saboda zuciya ta ta nutsu ne to yace kaka ji an ce ai annabawa ba sa shakku kace to ga annabi Ibrahim ya ce dan zuciya shi ta nutsu shi yake cewa idza lam yashukku idza lam lam yashukka Ibrahim fi ikhtibari Allah ta'ala lahu a bi iya'il mauta walakin aradatum an yatalqalbi وترك المنازعة لمشاهدة الإياء فأسر له العلم الأول بوقوعه وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته yace domin annabi ibrahim da ya kokonto ba a cikin a jarrabawan allah ta'ala da yi a gare shi da raya matattu wai ba yana shakkun allah ne yace bari in jarraba allah ba allah ya gura ce a'a ba haka bane ba walakin sai dai ya so arada tuma'ani na tarkalbi ya so nutsuwa ce ta zuciya Allah ya sanya mai nutsuwa ta zuciya wa tarkal munaza'ati li mushahadati iyya kuma da barin wani duk wani abin da ke kama da jayayya saboda ganin rayawar da zai yi da idanunsa fa hasara lahu ilmul awwalu bi qur'i sai sani ilimi na farko sai ya abu ko a gare shi ya tabbata a gare shi da abu kowa wannan raya matattun da aka yi wa aradar ilmar sani sai ya samu ya nemi ya yi ilimi na biyu bi kaifiyati wato ya san Allah ya yi imani Allah na rayawa to yanzu wannan ilimi ne sani ne kamar da suke cewa sanin guda uku ne akwai ilmi da yaqini akwai ainu da yaqini akwai haqqu da yaqini to shi yana da na farko tabbas ya imani Allah na rayawa shi ya wannan hukun kenan to ya yi na biyu bi kaifiyati a gwada mai yanda ake yanda za a yi yaya Allah ke rayawa ya samu na biyu na uku wa mushahadati da kuma gani da idan shi da idane shi yaya abin zai kasance to duka Allah ya nuna mai yace mai ba ku zarba ta miya tsari fasuruna ilaga summa yala ala kulli jabal min juz'an summa ad'una yati naka ta'ya wa alamanna Allah azizun hakim haka Allah ya gwada mai biyan da daga farko har zuwa ƙarshe alwajhu thani huska ta biyu annan ibrahim alayhi salam wai ana cewa da in mutum wanda yake nema ya kawo hujja da toga annan ibrahim ya akai ya tambaya a gwada mai yadda ake raye matattu in annawa ba su da shakku komai a cikin zuciyarsu abin da ya danganci imani yace annan ibrahim huska ta biyu cewa annan ibrahim alayhi salam inna ma arada tibara manzilatihi inda rabbi ya so ya jarraba matsayin shi ne a wurin ubangijin shi ba wajen ubangijin shi ba wai ya jarraba ubangijin shi ba cewa ya iya ko ba ya iya ba a wai ya gani in shi ma ya kai in yace inda in yace Allah ya mai zai mai ya kai wannan matsayin a wa ilma ija wa alima ne ko ko inna ma arada ikhtibara manzilatihi inda rabbi wa ilma ijabatihi da'awata wani jin wa alima ne ko na ga ha wa ilma wa ilma ijabatihi da'awati to haka kuma arada ilma ijabati da'awati ya yani ya san yani ya san amsa wadda za a yi kamar sani na amsa wadda za a yi na addu'arsa ilma ijabatihi da'awatahu sanin arada ilma wannan shine mafi yin ko ilma ijabatihi ne zama maza maza ilai sannan idafati kila sai ta aiki bisa kan da'awa yace da'awatahu ya so ya yana nin ya san sanin amsar da za a yi na na addu'ar da zai bisu alihi da da da addu'an da yayi da roƙon da yayi da zalika da wannan min rabi wajen ubangin shi wa yakunu qawlu ta'ala aw lam tu'min sai fada Allah madauki sarki da yace shin baka ba da gaskiya bane ya kasance ai tusaddiq ma'anahu shin baka gazgata bane bi manzilatika minni da matsayinka a wurina wa kullatika wasifa'ika da kuma badadantakarka da na baka da kuma zaɓin da na maka wannan kenan alwajiru salis kenan wannan a takaice dai dan shi ya jarraba ya ga matsayin shi a wurin Allah tabaraka taala to an yi tambaya dai dan ya gani shi ya isa a wurin Allah sai Allah ya ce a to wannan amsar da shi ya ce a walam tunu anata yau baka gazgata ba da matsayin da na baka na na kulla na baradantaka da kuma zaɓin da na yi wa cikin annabawa ma cikin kake cikin ma ulul azumi na rusuli a alwajin kenan sai ce a a ya yarda dan dai zuciya shi ta nusu alwajin salis huska ta uku annahu sa'ala ziyadata yaqini wa quwwata tumaninati cewa ya roki karuwan yaqini ne da kuma karuwan ƙarhin nutsuwa wa illa mai kunu fil awwali shakun ko da ma dai bai kasance cikin na harkon ba akwai shaku babu wani shaku a ciki izil ulumu daruriyatu wan nazariyatu qad tatafadalu fi quwwatiha domin su duka sanasane wanda suke na larura da na nazariya abu da ke daruri wanda abu tilas haka zai kasance wanda babu wani kwakwanto a cikin shi akwai na nazariya wanda suke abun da ke ake ce mai theoric wani abu wanda na nazari dai ake cewa ba practical ba abu abu wanda ake ake yin shi a aikata ba wanda ke a kokolwa yake ko a tsari ne na ko a rubuce an bai hito a hili ba to wayannan irin wannan ilmukan suna tatafadar fi quwwatiha suna samun tserereniya tsakankanin su hiyayya akwai hiyayya tsakankanin su wanda yake gashi misali wanda ake gani yahi wanda ake ake ji akwai abin da imanin da kai da wai imani ka ba da gaskiya baka gani ba ba ɗaya ne da wanda kuma ka ba da gaskiya bayan ma ka gani da abin da ake ba da gaskiya da shi shine wa baryanu shukuki ala daruriyati mumtani'un mumtani'un wa mujawwazun fi nazariyati shi bujurowa burjuro shaku cikin abin da ke na daruri abin da ke na tilas abin ya abuku kama abin da ke na na na na aikace abin ne wanda ke bayuwa a ce shakku ya abuku cikin abin da ke ana ganin shi haka yake abin yanzu kamar rana ta ina take kullawa rana daga gabas mu da gabas take kullo mana ko to wannan kawai yanzu a ce a a ce a anya wai rana daga gabas take kullowa ce a wannan abu shakku a cikin wannan abu ne wanda bai yiwa to amma in abu ne kuma da ke cikin nan nazariya ne a labari ne aka baka misali an baka labari a ce a saudiya a su a ce ma mutumin da ke madina muna muka tashi a kiblan gabas muke kalla amma shi wanda ke madina in tashi kallo in tashi sallah ina yake kallo sai a ce ma abin da yake kallo kudu yake kallo kudu yake kallo to ga wannan nazira an baka ne an hida ma wannan ka je ka gani baka je ba baka gani ba to yanzu wannan shine tana yiwa a yi shaku a cikin wannan wannan shaku tana yiwa tunda abin ba ba wanda gani bane ba ba ba bane wani ke dole haka ne abin ce fara da lintiqala min an-nazri aw ila khabari ila al-mushahada to shine annabi Ibrahim tambayar da yi ya san tabbas abun haka ne yanzu wanda ya dama wannan wanda ya dama wannan akwai wanda ba zancen kai shakku cikin abin da ya dama eh kayar da to amma shi annabi Ibrahim kamar haka ne an yi dama wanda ya dama baya shakku ya san abin haka ne amma yana so yanzu ya cira daga ilimin wannan wanda yake na nazari ne zuwa ilimi na gani shine na mushahada ya gani da irin shi yaya ake raya abun yaya ake raya matattu wa taraki min ilmi al-yaqini ila ayni al-yaqin kuma ya samu taraki hawhawa daga sani na tabbas na yaqin zuwa a ainihin gaskiyan falaysa al-khabaru kal muayana yanzu cikin hadisi cewa labari a baka labari bai zama daidai da ka gani da irin ka ba malam bashi yake cewa gani ya kori shi to ba ba su zuwa daya laysa da khabar kal muayana inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah wannan malama suna ta bada misalin wannan ilmoman guda guda uku ilmul yaqini ainul yaqini haqqul yaqin eh biya sun ta bada misali kamar kamar aka ce suka ce in mutum ya hangi hayaki ai daga hayaki alama ce ta ta mutayawa inda ke akwai hayakin tan to zai ce mutum wannan yana da sai a ce yana da ilimi sani ne yake sanne alama huta na ga huta huta ko alama haiki alama huta ce to wanda kuma ya je ya ga hutar da irin shi tana ci balbal bal to wannan ainul yaqin ne ke ya gani da ido ba wai shi sanin shi ba wai kamar alama bace ba a ganin sa na ga hutar to da haka nan wani da ya ce tana yaro hadin ne kama to wanda ya sanya hannun ya yi ta ta tuwa shi to ya gani bai to ne shine ake ce mai haqqul yaqin shi sai ba labari to shine irin wannan mataki mataki na sani a to shine irin hawar da annabi ibrahim yake so ya daga wancan sani na an baka labari zuwa sani na gani da ido na ba wai amma kai tsammanin wai annaba suna shan kushi kan abin da yake na na sani ne na abin da Allah sanin su wala ya za saboda wannan ne kala sahal ibn abdullah sahal ibn abdullah tusuri yake cewa ta'ala ta'ala kashafa bi ta'il iyani liyazdada bi nuril yaqini tamakkunan fi halihi shi salibin bin salibin abdullahi ta susuri yana cikin masana din kaji alkadi ya kawo mutum ya ce wane ya ce to abin da ake nema ne ga kowa kowane ilimi amana ce a dangana shi ga wajen masana abu in kaji ya kawo mutum yanzu nan can tafsiri na ke ya kawo sal sal masanin tafsiri yana da malin tayi nashi musamman tafsiri yana na musamman saboda haka ya kawo magana shi to ga abin da sale shi ba kamar wahid min minan nasu ba kawai mutu kawai wani kowa ne ya faɗi ba da bakin shi kamar yanzu ne ce a ai kawai mutum sai kai kai ya ce alqur'ani kaza yake ko an na ko wani aboki na zai shi yana cikin wani hali dai daban amma yake so kawo wai wai yake cewa kai shi ta ke hutawa da mu hutawa ba hawa ta mutane ba ce wuta da Allah ya yi kakku zaci cewa kai cewa mutane za su yace ya ya Allah ya sa mutane sai wai mai hujja yace ai wa ma ja'alna ashaban nari illa illa malaika yace ba musa ba kowa ne ba ba kowa ne ba mutanen huta sai sai malaiku wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika ba kowa muka sanya mutanen huta ba sai malaiku kenan malaiku ko sun za a buga cikin huta to shi ko qur'ani sanin shi wani bi yana so yana so ka kalli gaba ko aka dama aya mi ke gabanta mi ke bayanta wannan shi ko an sanar abu sai mutum ya bincika a shai kawure ne aka aka da musu sa suta sausri sakar la tulki wa la tazar lawahatu lil bashar alaiha 19 wanda ya karyata alqur'ani can kan ja dogo abin shi ne aka ce ga yadda za a tsaya wuta Allah ya ce zai sanya shi wutar sakara alaiya tisa ta ashirin akwai masu kulawa da ita su goma sha tara da haka cikin kaware wani ta aikin banza da duka duka mutum sha tara kai kun san ni ina ni na ishi na ishi kun san ni ina faɗa da ƙato sha biyar to ku ku iya min da sauran guda uku guda guda uku guda hudu ce ku na san ba kun kasan guda hudu ba sha Allah ya ce a aya wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika kai masu kula da wutan nan ba mutane wani ba mu sa wanda za su kula da wuta ba su kai mutane wanda za ku wanda za ku yi musu a mala'iku ne to kaji amma shi yanzu wannan da bai bi ta hanyar da ake sana a sun tafsirin zai ce a kaji an huta mala'iku yan huta ya zai ashe mutane mu kenan kawai mun sha mun sha lalle mutum mutum ba ya shiga ba ya shiga ba ya shiga ba ya shiga wata ba to shi alkadi yadda ya kama yace sahal ya wadi saboda masanin tafsiri ne yace sahal yace wannan maganar da annabi ibrahim yayi sahal kashafa bi ta'il ayyan ya nema a yaye mai shamaki na ido yazda da binuri laqini tamakuna dan ya zama ya ya ya ƙara tamakkuni samun tabbatuwa da haske na yaqini fi hali a cikin halin da yake ciki a cikin halin da yake ciki mukamin da yake ciki yake neman ya ƙara samun hauhawa zai ya ƙara samun tabbatuwa da yaƙin shi ne sai a gwada mai yadda ake alwajen rabi huska ta hudu annahu lamma ihtaja ala al-mushrikina bi anna rabbahu yuhyi wa yumitu talaba zalika min rabbi li yasihha li yasihha tijajuhu iyana yace da ya kawo ma mushrikai husha akan cewa shi ubangijin shi shi ne wanda yake rayawa yake kashewa to sai ya nema raba zalika sai ya nemi wannan daga ubangijin shi Allah ya gura mai yadda yake rayawa yake kashewa dan hujjash da ya kafa ma mushrikai ta inganta a wurin shi a gani na ijiya iyana shi ka amanta annabi Ibrahim yake alaihi salam da ya zo shi lamarin shi sai da ya girma an gagara an jewa shi wuta wuta ya ki cin shi wutar da aka hasa ta sai da aka kasa ba wa zai kama shi ya je da shi bakin ramin ya jewa saboda wutan cin nata zahin nata ya yi yawa ramin ya yi kai sai da aka samu majaujawa ta tafi aka samu majaujawa aka jewa shi bayan lokaci mai tsawa lokacin zamance lokacin da wutan ta yi sanyi lokacin ta ɗan rage wuta lokacin ake iya zuwa a leƙa a gani lokacin da aka leƙa a gani yana kamar kwana ma yake shi lahiya lau to lokacin nan ne wai har ya isa a kai labarin shugaban sarki shi sarkin na maruzu mai ganin kashi kashi ma ita ɗan wani firawuna ne yana ganin shi ne ma ya cancanta abota mu wannan lokacin da aka je aka tambaya shi ya samu daman ma a yi muhawara da shi ya ce ah yau kai waye ubangijinka alam ta yallazi haji ibrahim fi rabbi ana ta wallahu almulk iz qala ibrahim rabbi allazi fi wajhi qala ana uhyi wa umit ah shi sai a ce wannan tambayi shi na maruja tambaya annabi ibrahim shin kai waye ubangijinka ya ce rabbi allazi yuhyi wa umit shi ubangijin shine mai rayawa yuhyi wa yumit kuma shi ke kashewa eh ce wannan ni ma yana da yana kashewa mana yasa an ka kira wasu mutane guda biyu wanda an yanke musu hukuncin kisa kai bi zama kashe kaza ita yana raya ka kai ko annan kashe shi yace ba gashi ba to shi kenan sai sai Ali Ibrahim ya ci gaba ya kame hujja qala fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriqi fati bi min al-maghribi to ni ubangiji da muke ne shi rana daga mahudatar rana yake yake dota gabas mahudar rana kai ka hiddo taka daga mawaɗa yanzu kai in kai kai ma ubangiji ne ka hiddo taka daga nan tunda kai ma kai abin da Allah ya iya fa buhita allazi kafara to lokacin nan kahuri sai dai sai sai dai shiru sai sun fiyar da kai sai lo to wannan hujja da Annabi Ibrahim ya faɗi wai yake so ya ganta iyanan shi ya ce ubangiji shine mai kashewa mai rayawa to shine ya tambaya huska ta hudu kenan shi sai ya tambaya ce rabbi arini kaifa tuhil mota ya Allah guda mu ne da kake raye matattu shi ne aka ce mai to kira wannan tsuntsayen guda hudu alwajhul khamis huska ta hudu qawlu ba'dihim fadar sashen malama da suka ce huwa su'alun ala tariq al-adabi al-muradu an aqdirni ala ihya'il mauta wa qawluhu liyatma'inna qalbi an hadhihi al-umniya suka ce wannan tambaya ce ta ladabi wai da yace ya ubangiji ka gwada mani da kake raya matattu su'alu an tariq al-adab su tambaya ce ta hanyar ladabi abinda ake ni al-muradu akatirni ala iyalamu Allah ka bani iko rayar da matatu to bai ce ba Allah ka bani iko rayar matatu in ka mai hada kamar da ya ladabi bai ce gani ya nemi wani aiki na Allah ya ce kawai a bashi to sai ya ce a gwada mai yadda ake yi sai Allah shi ko da yake ya ya lau ma ma ma tukhi sudur abin da ke cikin zukatan ka Allah san me kake ni a kai so kake a gwada ma kai kai da kanka to shikenan je ka ba tsuntsaye talatalo da dawisu da zakara da ma'anin nan duka ka hada su ka yanke ka ka sirhi abin nasu shi kunkunan nasu sannan ka kira su ka kai su ka doka naman ka an dake su ka doka bisa ka dora bisa kan duwatsu wancan bisa wannan dutsen wannan bisa kan wancan dutsen wannan bisa kan wancan dutsen kawunan nasu suna hannunka kawai ka kira da wusu ka gani kawai naman nashi na can da na can ya haɗu ya zo ya haɗu da kanshi kowanne ne zakara ya kukan shi kowanne ne ya koma daidai ya yi haka an gwada mai ya yi kamar da kanshi shi ya yi raya amma dan kai ce a gwada ba ni iko ni sai ta hanyar ladabi ce a gwada mini yadda ake yi kuma da ya ce dan zuciya ta ta nutsu ya ce liyatma inna kalbi an hajiyar umniya dan zuciya ta ta nutsu daga wannan gurin nawa da nake so a bani ikon raya matattu in aka bani iko na raya ni ma zuciya ta ta nutsu abin da ke nake alwaji usadis malama suka ce akwai huska ta shida annahu ara min nafsihi shakka wa ma shakka wa ma shakka lakin liyujawaba fa yazdada qurbuhu wai a ramin nafsi shak ya zaccin makan shi shakku ne wa ma shakka amma bai ku bai ku kwanto bai shakku ba amma sai yake zaton makan shi an yawai ba ma yana ma shakku ba to lakin sai nemi wannan liyujawa ba dan a bashi amsa aka bashi amsa fa yazadu qurbuhu sai kusancin shi ya ƙara ƙaruwa wa qaulul ladina sallallahu alaihi wasallam nanu a haƙo bishaki min ibrahim to kuma faɗar annabi musiya da mutu Allah tabbata a gare shi da ya ce ayo ai mu mu ne mafi cancanta da mu yi kokonto da annabi ibrahim me yake ni kuma ka annaba ba sa kokonto kamar kika ce a kenan ya ce annabi ibrahim ya yi kokonto ce a ba haka bane ba abin da ke ni nafiyun ne an yakuna ibrahim da an yakuna ibrahim shakka wannan korewa ce da kasancewa na Ibrahim ya yi kokonto a wani yana nuna so ce ma a na Ibrahim ba kokonto ya ba wa ibadun lil khawatir ad-da'ifati an tazunna hadha ibn Ibrahim kuma dan nisantarwa ne ga tuntuni wanda suke na raunanan mutane dan a nisantar musu da zaci cewa wannan yana iya kasancewa da Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya yi kokonto saboda haka annabi sun ke cewa a ai mu ne mun fi cancanta za mu ƙara ganin bayani ai na hannu mu ke nuna gilbasi wa iya ilmauta abinda abin ni mu kanmu mu masu sakankancewa ne da rayar da matatu Allah zai raya matatu da tasarwa za a tasar da matatu za a raya matatu falau shakka ibrahim la kunna aula bi shakki minhu da annabi ya annabi ibrahim ya kokonto da mu mun kasance mu ne mafi cancanta la kunna aula bi shakki da mun kasance mu ne mafi cancanta da mu kokonto da shi to mu ba mu kanmu ba mu ba mu kwanta barantana shi imma ala imma ala tariqal adabi to wannan annabi sai ya hauda ya hauda wannan yace ko mu ne muke cancanta ko da a ce haka ne kenan kamar annabi Ibrahim yayi yayi annabi sai aka ta wannan ko da ya hauda wannan ne ala tariqal adabi absa hanya ta ladabi ladabi kare ce mun yi annabi Ibrahim yace to ai mu ne ya kamata mu yi shi kokonto fiye da shi mu mafi cancanta da kokonto da afsanan ibrahim ladabi ne wannan au an yuri da ummatahu allazina yajuzu alaihim shak ko ko yana ne a da yace na mu yana ne al'ummar shi ba shi ba sallallahu alaihi wasallam yana ne kenan ai al'ummar shi mu kama al'ummar shi annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba mu shakko ba al'umma ba wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke kokontan wai za in amutu za ta shi babu shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to in annabi in annabi Ibrahim zai zai kokonto to al'umma shi sune mafi cancanta da su yi kokonto cikin raye mata to al'umma ba su kokonto baranta na annabi Ibrahim shine ma'ana da yace na hannu mukin kaka da cewa annabi na nin kashi sallallahu alaihi wasallam aw ala tariqi tawadu'i wal ishfaqi an humilat qissatu ibrahima ala tibari halihi aw ziyadati yaqini koko wannan ala tariki tawadu wal ishfaqi afsa hanya ne ta kaskantar da kai tawadu wal ishfaqi da kuma tausaya ma kai an humilat qissatu ibrahim ala tibari hali afsa a doki wai kissa ta annabi ibrahim ya yi ta ne a bisa jarraba halin da yake ciki au ziyarci yaƙini ko ko ƙarin yaƙininsa wani tausaya ma kai ne kamar da aka waɗi na wanda suke da wanda suke raunana a tunani kar su zaci haka saboda haka aka ce an san kyau da yace a ai mu ne wani bitin santa da mi shaku mu ne dana haku da shaki min ibrahim a fa in fa in kulta to kaga karatu ya koro dadi kuma lokacin sallah yayi kaga zai hakuri haka nan dai Allah ya kai wasaci na gaba اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله